بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مجل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci na ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin wannan littafin mai girma hashiyar kitabu tauhid yau muna tara ko goma ga watan zulqa'ada hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan 4226 muna cikin babe wanda mala ya kulla shi akan cewa babu qauluhu ta'ala ayushrakuna ma la yakhluqu shay'an wahum yukhlaquna wala yastati'una lahum nasra ma'ana kenan eh mala ya kawo aya ita ce magabaciya a wannan babe ana hada Allah da wani wanda ake hada Allah da su ba sa halitta kuma ba sa iya taimako shi kuma Allah shi ke halitta shi ke taimako kaga kenan babu adalci ya kamata a ce Allah kadai ya kamata abota ta mushi kuma a nemi agajin shi mun karanta ruwaya ta abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu wanda insha Allah kenan duka da cikin ruwaya ce wa fi ruwayatin yad'u ala safwan to sai muka zo safaha ta 124 miya wa 24 daga abdullahi ya abbas nan ne za mu tashi insha Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce faqala ya ma'shar quraish aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum min allahi shay'a manzo Allah da ya tara ɗan uwan shi a dutsi na safa lokacin da Allah ya sabko da aya fasda bima tumar ka bada labari ko kuma ka huto kai umarnin da aka ce ka bada umarni da shi ko kuma hani to sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo ashira kamar da makaranta sati wanda ya wuce ɗan uwan shi na kusa to dai kirawo sai ya ce kowa ya kwanci kanshi ni ba na iya amfana muku komi to daga cin wanda manzo Allah ya kiraya baki da baki kai tsaye uwayen shi zamu ce wanda suke zaman iyayen shi shine sai ya ce ya Abbas bin Abdul Muttalib la ugni anka min Allah shay'a kun ga can baya ya ce kowa ya sai kanshi ba na amfana muku komi to yanzu kuma dan kan wani ya ce a wayancan dan ɗan nesa ne ba jinin manzon Allah bane ba ƴan uwan shi bane to sai sallallahu alaihi wasallam yake so ya karantar da mu cewa ko na kusa da shi ɗan uwan shi na jini yace bai amfana musu komi yace ya al-Abbas yace ba na iya amfana maka komi la uguni anka min Allah shi'a yace ya safiyata ammata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama la uguni anki min Allah shi'a ita ma wannan kamar mama ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma yana ta na uwa ce ta baba uwa uba am shi kuma dan uwa na uba khal ɗan uwa na wajen uwa khala uwa ta wajen uwa kenan yanzu nan sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ɗan uwan shi na wajen baban shi yake kirawo su guda guda guda maza da mata yace la uguni anki min Allah shay'a bana amfana miki komai a gobe kiyama kenan idan baki aiki ba to sai dai hayar da Allah yi to kuma yanzu sallallahu alaihi wasallama ya kira ya iyayen shi to yanzu kuma sai tsatsan shi ya ce wa ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi'ti sai manzo Allah ya kiraye diyar shi ta cikin shi yace ya diya ta fatima ki tambaye ni kudi yanan in baki kaza in baki wannan duka ba matsala a duniya sai ya ce mata amma a gobe kiyama la uguni anki min Allah ya shi'a bana amfana miki komi kaga wannan karatun ko ba a ce maka komi ba ba amma sharhin komi ba zai karantar da kai cewa babu wani dangantaka za ta yi amfani a gobe kiyama sai aikinka kawai shine zai hutar da kai kai dan wane ne jikan wane ne wannan duk kai ka sani kuma kai kake wani lissahi amma shi Allah subhanahu wataala yana kallon zuciya ne me ka aikata me kai wanda shine babban darasi to shine mala anan kal sai yace Abbasu wa Safiyatu wa Fatimatu bir raf'i kenan Abbas ya Abbasu kenan duka da wasali rufa ya Abbasu wa Safiyatu wa Fatimatu yace wa yajuzu nasb amma kuma ya halitta harshen larabci ana iya yin ma wasali sama ya Abbasa ya Safiyata ya Fatimata yace duka yayi sai da amma wa qala an-nawawi imam an-nawawi sai ce an-nasbu afsah yana ayi wasali sama yayi zama tacaccen halshen larabci yace wabne da kuma amma da kuma bint yace bin nasbi la ghayr amma su wannan ibn ibna ammata binta yace to su wannan duka da wasali sama za karanta su babu wani babu wani kenan abu hanyar take ja'iza sai wasali sama akhbara sallallahu alaihi wasallama annahu la yughni anhu min Allah shay'a mala yace a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa baya amfana musu komi fa anzara manzo Allah yayi galgadi al-aqrabina na kusa nazaratan khassatan kenan galgadi wanda yake kebancacce kenan ba yayi na mutane gaba daya kuma sai ke kiran babannin shi ya Abbas ya Safiyata ya Fatima wannan shine nazaratan khassatan yace wa akhbar annahu la yughni anhum min Allah shay'a manzo Allah yace baya amfana musu komai a gobe kiyama wa ballagahum wa azara ilaihim manzo Allah ya isa musu da sakon Allah ku zo ku yi imani ku yi tauhidin Allah ku bauta ma Allah shi kare kada ku gama shi da kowa kuma kowa ya tashi yayi aiki kuma sai musu inzar jan kunne cewa duk wanda ya saba ma Allah ko da ku ina da alaka da shi manzo Allah ce to shi wannan Allah zai mishi azaba fa anzara quraishan bi butuniha manzo Allah sai ma quraishawa gaba ɗayan su galgadi kenan gidaje gidaje shine budun dan wane ɗan wane waɗannan fami fami ne kenan akwai banu hashim banu kinana wane ne kowanne daga cikin sai da manzo Allah ya musu wasi yawa qaba'il al-arabi kuma yanzu wannan quraishawa kenan banu hashim to kuma yanzu kabilolin laraba ma gaba ɗayansu sai da manzo Allah ya musu wazi fi mawasimiha lokacin da suke zuwa aiki na haji ko kuma lokacin da suke zuwa wani yanayin su na kasuwanci wa anzara ammahu wa ammatahu wa hum aqrabu an-nas ilayhi manzo Allah ya ma ammin shi kenan dan uwan baban shi al-abbas ya ma amma shi dan uwan baban shi safiya yace wa hum aqrabu an-nas ilayhi sun yi kowa sun yi dukkan mutane kusantuwa zuwa gare shi sun yi kusa wa inna ma a faradahun lishiddati ƙarabatihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ya kusanto da su ko kuma ya musu wa'azi ne saboda sun yi kusa da shi sirra Allah da mutala tabbata gare shi wa akhbara annahu wa akhbar annahu la yughni anhum min Allah shay'a sai manzo Allah yace baya amfana musu komi wa anna mujarrada qarabatihim wannan kadai wai a ce su ɗan uwan manzo Allah ne sun kusa da shi minhu ghayra nafi'in lahum wannan bai amfanin su to kadi ba ga wannan gaba ko kuma wannan eh magana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake kusa da shi baya amfanan shi akan cewa ya shiga wuta ko shiga gidan aljanna yake lissafi shi ne aiki to amma za ka sai samun tunani iri kala-kala musamman waɗanda suke bin ɗariƙu sai a ce ai wannan ɗiyan shehuwa ne ne su kawai 'yan aljanna ne tantirai a cikinsu da na kirki da na banza duk ɗaya ne da wanda ya abin da ya dace da wanda abu bai abin da ya dace ba kai ba ba wai 'ya'yan shi ba kai ma in ka mishi hidima kawai da aljanna ne in ya shahi kanka aljanna za ka abubuwa irin da tatsuniyoyi abubuwa na raina addini wanda zai nuna cewa addini ba komi bane ka ko wanda zai ce ma ka je kai ta tabar gaza ko a gobe kiyama ni zan kama hannunka in kai ka gida aljanna ko Allah yana so ko Allah baya so ya zan billah kaga wannan maganganu ne wanda basu dace babu ladabi babu girmama addini babu kuma girmama manufar da Allah subhanahu wataala ya halicci ɗaya adam don su yi aiki alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jaraba mu mu ɗiyan adam waye zai kyautata aiki kenan magana ake da aiki ba dan gane ba ni ni da dan wane ni ne babana kaza ne to shine sai a ce to kai kuma waye kai kai mi ka zama iyayenmu su suke kaza uwayenmu su ne kaza wanda duka bai lissahi sai kai karan kanka kai mi kai kai mi ka barkata wala manja min azabillahi babu wanda ya tsira daga azabar ubangiji wai dai yana da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko manzo Allah da bakin shi yake wani mai tsarki yace idza lam yu'minu bihi in dai basu iman da shi ba wa yaqbalu ma ja'ahum bihi min at-tauhid in dai ko basu karbi abin da yazo mura shi na kade ta Allah shi kadai to tabbas sai Allah ya musu azaba yace wasaira shara'i'il islam da kuma sauran shara'u na musulunci wa taraka shirki da barin shirka summa khadda bin nazarati sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara yin galgadi manhiya bid'atan minhu wadda take kama wata tsoka ce a jikin shi ita ce diyar yar shi yana Fatima yace salini min mali ma shi take tambaye ni kudi amma gobe kiyama ba na amfana miki komi li'anna hadha huwa alladhi yaqdiru alaihi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda manzo Allah zai iya kaga kenan rayuwa ne yau da gobe tsakaninka da babanka tsakaninka da danginka tsakaninka da wani wanda ya kusa da kai kawai in ya iya baka kuɗi ka kashe anan duniya ya baka in ya baka abin da zaka more rayuwa kawai ya baka amma gobe kiyama babu zancen wata alaka ta lada kai da shi babu shi kowa ta kan shi yake da da uba ma mata da miji kai sai wani ya kai ma ya rika ciho ma so yake ya bada matar shi ya bada ƴaƴan shi wa manfiyar jami'a kowa sun mayunji shi dai in ya tsira kowa ma ya shiga wuta saboda bala'i na gobe kiyama to ina ga wani zai samu dama a wannan lokacin ne zai ce zai tseratar da kai ko kuma zai sa ka daga cikin aljanna to wannan ba karamin magana bace ana yin ta ne inda babu karatu inda kawai tarin jahilai ne za a gaya musu wannan kuma wasu sai wai sai su yarda da wannan to wannan ba karamin tashi hankali bane yace lianna haza huwa alladhi yaqdiru alayhi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah abinda zai iya kenan zai ya bata kudi zai iya daɗaɗa mata rayuwa ya saya mata in gida ne in abin hawa ne in mamine ne ta more ta ji daɗi ya ce wa amma ma kana min amurillahi fala ƙudurata li ahadin alaihi amma duk abin da ya zamanto al'amarin Allah ne to babu mai iko a kan shi babu shi kowane ya ce faiza kana layan fa'o ibnatahu wa ammahu wa ammatahu in dai manzo Allah bai iya amfanar da diyan shi bai ya amfanar da ɗan uwan baban shi baban shi ne babban shi bai ya amfanar da mamman shi wa qarabatahu da ƴan uwan shi na kusa yace fa ghayruhum bi tariqil aula wa ahra to wanda ba su ba ai su su ne ma kenan kwata kwata ma kakka sare akan cewa wani manzo Allah zai taimake ka musamman a ce wai baka yi aikin ladawa a gobe kiyama shi zai baka ladan da za shiga aljanna to kaga wannan in ya zamanto dan shi wannan bai faru a gare ta ba baban shi mamman shi amma yanzu haka kawai sai mu ce a shi ya riga ya kare ko wani kawai shi meye hujja shi ya yi mahulkin manzo Allah ya gamu da shi tsira Allah da mace da tabbata gare shi banda shi babu wani dalili kuma mahulkin shi da shi babu dalili kana kawai zance ne na hata baki sai yake cewa bayyana annahu la yunji min azabillahi manzo Allah ya bayanin cewa babu mai tsira mai tsira daga azaba Allah illa al-iman sai imani wal amal salih da kuma aiki mai kyau imani da aiki wannan abun guda biyu duk wanda ya rike su to shine tsira bakka da imani baka yi aiki na gari ba to wannan su ne yan wuta da Allah yake ba da labari a cikin alkur'ani wa fihi annahu la yajuzu an yus'ala al-abdu haka kuma a cikin wannan magana ko wannan hadisi na maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu fahimci cewa bai halitta la yajuz an yus'ala al-abdu illa ma ya ƙaduru alaihi min umuru duniya ba a tambayin bawa sai abin da zai iya na lamarin duniya yana misali kamar yadda mazalla ce ta tambaye shi kudi wanda ka taimaka mini da wasu kudade wanda ka agaza mini zan yi bulaguro da abin hawa wanda ka mini kaza gida zan dan zamna wanda ka to wanda kaga duk dan adam zai iya amma abin da dan adam ba zai iya yi shi ba shine a ce ya saka aljanna ko kuma a bakka da aikin kirki a nan duniya gobe kiyama shi zai saka gidan aljanna ko kuma shi zai saka zama to dan aljanna to wanda ka ba aikin shi bane ko ka tambaye shi ma ka tambaye banza babu wata alaka yace wa amman najata minan nar amma mutum ya tserata daga wuta wani hau zalika daga makamancin wannan min kulli ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin dukkan abubuwan da babu mai iya yi sai Allah fala yajuzu an yutlaba illa min Allah ta'ala bai kamata ba a nema sai a wajen Allah shi kadai to kaga wannan shine babban abin da ya kamata duk mai imani ya sa cikin kwakwalwar shi cewa abin da ya saka gidan aljanna shine aikinka kai kokarin yin aiki in dai manzo Allah ya ce ma diyen shi ta tashi aiki da kuma ina ga kai malai ce ƙarar musannifu fa'iza sarrahan sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul mursalin in dai manzo Allah ya hadi a hili sarahatan ko manzo Allah shine shugaban shugaban annabawa annahu la yughni shay'an min sayyidatin nisa'il alamin baya iya amfana komi ga macen da ta zamanto ita ce shugaban matan duniya kakaf ita ce Fatima muzalla ce ba na iya amfana miki komi a gobe kiyama ki tashi aiki tun nan duniya amma a nan duniya ki tambaye ni kudi in baki ki tambaye ni abubuwa in baki wace nan abin da zamu diba shine shugaban halittu sallallahu alaihi wasallam shugaban annabawa kuma shugaban mata aljanna wannan daraja ce guda biyu suka gamu to amma ɗaya bai amfana ma ɗaya wani abu a gobe kiyama to kaga kenan wannan zaburarwa ne akan duk mai imani ya tashi a gyara imani a gyara aiki ya ce wa amanal insan wa aminul insana annahu la ya kulu illal haq kuma a duniya gaba ɗaya babu mutum amincacce amin wanda za a ce bai taɓa magana ba ta kuskure ko magana wanda ba haka ba ko ya wata magana a ce babu gaskiya a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amincacce wajen magana shi kenan in ka imani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amincacce ne wajen magana da yake faɗi to ka tabbatar da cewa babu abin da zai tsadatar da kai a gobe kiyama sai aiki summa nazara fi ma waka fi qulubi khawasin nas al-yawm yace to yanzu mala yace mi nazari mi nazari abin da yake cikin zukatan mutane a yanzu fi qulubi khawasin nas al-yawm wasu kebantattun mutane su ne dai wannan kawai zamanto 'yan ɗariku masu bin wasu daga cikin bayan allah na gari sai a ce wani dan wane ne bai bukatar sai aikin kirki shi na aljanna ba bukatar ma wani cece ku ce ko ko babu wani tawili to malaji in ka dibi abin da yake cikin zukatan mutane ko abin da mutane suke yi a yau yace min al iltija'i ila ghairi llahi zuwa ga karkata wani wanda ba Allah ba kenan dan neman amfani ko dan neman tsira daga wuta zuwa gidan aljanna yace wa su'alihi ma la yaqdiru alaihi illa Allah kuma wannan wanda aka karkata zuwa gare su zaka ga ana roƙonsu ana tambayarsu abinda ba sa iyawa sai Allah abinda ba mai iya yin shi sai Allah subhanahu wata'ala shehuwa ne a arzuta mu shehuwa ne kamar da kuke gani za a je wajen kabari ko kuma mutala ce shehu ma a raye yake ko kuma irin wannan shawa da ake ta albarka mutum ya bada kudaden shi in aka shahe shi shikenan kawai kakar shi ta yanke saka dan aljanna ne garanti tun nan duniya ko kuma shehin shi ya gan shi daga cikin wani ɗariƙo akwai wani babban shehuwar shi kawai in kai ido da shi ma ko kaga wanda ya gan shi kawai kai ɗan aljanna ko da ko kai ne fafaroma na duniya a yanzu ƙarshen dai kahuri masu zagin allah kirista to kai ɗan aljanna ne wai saboda ka gan shi ya ce marra'a marra'a ni wanda ya ga wanda ya gan ne wanda ya ga wanda ya gan ne ya ce fi jannatul huldi shiga aljanna aljannan ma wanda babu zancen a huta ta zama ya ce bulabu hutan shi ne wanda a ghana lokacin wani shugaba na ghana ba musulmi ba ne amma wai saboda ya ba shi dama ya kai ziyara kawai ya yahe mashi da aljanna ne kirista ne amma wai kan aljanna zai shiga kuma a cikin littafin shi a rubuce da kuma shi ma wannan nigeria wani shi ma kirista ne wani shugaba ko orange yake kowa ya shi ma dai tunda ya ba shi dama lokacin su tafawa balewa su sardauna suka hana shigowa garin saboda an ga aƙida shi aƙida ce lalacacciya zai zo da fitina komi Allah ne wane ne Allah ne aka ce a'a wannan ba musulunci bane sai Abubakar gumi suka yi tsaye to sai da wani kirista ya zo sai sila ɗau ya zo ziyara to wai saboda ya bashi dama ya zo ziyara ya zo na kirista ya zama ɗan aljanna ɗan aljanna ne shi aljanna zai shiga kai tsaye kaga magana kamar ta mashaya kwaya duk mutumin da za a ce bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba bari ma dai mai zagin Allah saboda shi kirista kullun kamar yana zagin Allah babu wata magana mai muni a nan duniya kakaf a yanzu in banda shirka da Allah wanda za ta zo a wani wuri kamar a ce Allah ya raɗa duk wanda zai ce Allah ya raɗa wata kalma ce babba amma sai ga daga cikin musulmai akwai wanda zai daga ce ai ai uwanmu ne ai muna zaman lahiya ai muna kaza mu je coci su su zo na idi ana zuwa ziyara an yi sallah na kiristoci ko an yi sallah na musulmi wa yan uwan shi ne kuma suna zagin Allah ko musulmi ya je coci ya zamana ana zagin Allah a gaban shi kaga wannan ba karamin jahilci bane ne ya sare da tauhidin Allah duk mutumin da ya san aqida ta musulunci mutumin da ya san tauhidi to ba za ka same shi wani irin wannan abubuwa wanda ba su dace ba hushin Allah a wurin yake din da kaga wani coci ko wanda kaga wani kirista in dai an yi wannan abin Allah uku Allah kaza to hushin Allah a wurin yake Allah ya ce wasu sama ta kusa ta ruguje ƙasa ma haka dan mi dan an ce Allah yana da to kaga kenan yaushi ne kuma wanda ya ce Allah yana da ga shi laƙar kafarar lazina ƙalu inna Allah salim salasa kuma Allah ba mu labari cewa kafiri lalle ɗan tabbas ɗan wuta ne in ba ya tuba ya imani amma wai kai a matsayin kai wani shehi ne wai sai ka ci ɗan aljanna ne kuma ka so kake mutane su yarda musulmi wanda bai yarda ba sai a ce ɗan zahi ne wanda ko kuma ɗan tsatsauran addini haka ake sa sunaye kala-kala ko kuma a ce wani ai izala ne 'yan zahi ne damu ko kuma 'yan sabon addini addini aka zo da shi sabo to can dama tsohon addinin ma bai tabbatar da wannan baballe ka ce wani sabo to shi ne sai mala ya ce anan duk mutumin da za a tambaye shi abinda bai iyawa sai allah kadai to a irin mutane na yanzu ne kake samun irin wannan abubuwan mutum zai daga hannu ya tambaye wani bawan allah ko ya bashi arziki ko ya bashi kariya ko ya bashi albarka ko ya bashi wani tsari mala sai ya ce in ka diba wannan da kyau kai nazari ya ce ta bayyana sai ya bayyana lahu at-tauhida wa ghurbat ad-din in dai ka diba nan wannan abin da muka karanta yadda mutane suke kiran wani Allah yadda mutane suke karkata zuwa ga wani Allah a wannan zamani namu zai tabbatar maka da cewa tauhidin Allah yayi karamci kuma zai tabbatar maka da cewa addinin musulunci ya zama bako gurbatud din dama kuma wannan hadisi ne wanda mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bada bada al-islamu gharibun fasayudu gharib fatuba lil ghuraba musulunci ya fara bako tun manzo Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallam matar shi Khadija sai rika samu daya biyu daya biyu har musulunci ya fadada to haka manzo Allah yace sai an samu ranar da musulunci kuma zai zama bako sai ka riga ji ana cewa sabon addini to a irin yanayin mu ne yanzu in baka ji ana cewa sabon addini in dai kana ji ana cewa galgajiya abinda muka gada to mafi yawa ka tabbatar da cewa alama na cewa ba addini bane saboda an yi jahiliya wadda ta wuce shi musulunci daman bako ne manzalla ya ce kuma zai kowa bako sai manzalla ya ce madalla da wannan baki fatuba lil ghuraba yanzu ku diba wannan sharhi ne malam yayi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma hadisin ma baya bukatan wani dogon sharhi akan cewa sai an shiga nan sai an shiga nan zaka gane abinda manzon Allah yake karantarwa anan horkon wai wannan horkon annabta ne da ya hau dutsen safa ne ni manzan Allah ne a gare ku ƴan uwana shawa ni ne kaza ni ne kaza ce to kowa ya zo ya imani ya aiki dan a gobe kiyama wannan ya amfana muku komi kenan kaga fala an sama bainahum yawma yazun wala tasaalu a gobe kiyama babu dangantaka wani dan wani shi kan wani zai amfane ka a nan duniya shi ma a wani lokaci amma dai Allah ya kiyaye in baka yi aikin kirki ba kuma baka yi imani ba mai kyau wanda ke da tauhidi to sai dai a ce Allah ya kare Allah ya kiyaye babu qauluhu ta'ala babu na gaba wanda malai yayi kana shine ba karshen wannan babu malai yake cewa fada Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir wannan aya mai girma Allah subhanahu wataala yake cewa har sai lokacin da aka hudda wani firgici daga cikin zukatansu wannan ana magana da mala'iku ne akwai magana da Allah yake a sama magana ce mai nauyi dan magana ubangiji subhanahu wataala hatta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama idan ana mushi wahayi sabai suka ce suna ganewa huska shi ta yi ja kuma zuwa ya rika zubo mushi saboda daukan magana Allah qalu sai su ce ma za qala rabbukum wasu mala'ikun su ma suke yi in suka ji magana ubangiji in suka suma in suka tashi sai su ce wai menene Allah ya ci sai su a tambaye sauran qalu sai su ce alhaq Allah ya hudu magana ta gaskiya wa huwa aliyul kabir kuma Allah shine madaukaki kuma Allah shine mai girma subhanahu wataala to nan malam sai ya ce ai uzila alfaz'a alfaza uzila alfaza'u an qulubil malaika sai a gusar da wani firgici da yake zukatan mala'iku yace minal ghashiyati irin mana suma da za su yi allati tusibum wanda ke samun su inda sama'i kalamin lahi azza wa jalla bil ila jibril lokacin da suka ji magana Allah in za a mala'ika jibril wahayi shi kuma ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama to wasu mala'iku suna ji wasu su duka sai sun suma to suka suman nan sai a fitar da wannan abin da yake tare da su ya amuru Allah azza wa jalla Allah yana umarni ana yace fatasma'ul mala'ika sai mala'iku ta ji kalamahu magana ubangiji subhanahu wata'ala ka jarshi salasi alhadidi ala safwan a silsila shine sarka kamar mutum ya dora sarka bisa falamin dutse safwan ya rika jan shi wannan karan so jewa zaka ji kamar an gama karhe da karhe sai ka ji wani kara wanda babu dadi a cikin kunnanka to haka suke ji wannan abun sai sa hawo su daga cikin su sai su suma ko kuma magana ta musu nauyi mala ce fatanzi'u inda zalika ta'ziman lillahi subhanahu fa ta'ziman lillahi wa haibatan lahu sai wannan magana ta musu nauyi girmama Allah da kuma haiba haiba shine kurjini yanzu duk lokacin da aka ce ma yau ga shugaban kasa ya zo kawan ka gamu da shi sai ka jona a jikinka wanda shine haiba shine kurjini ko wani sarki ko wani babba haka قال ابن عطية ابن عطية سيكي وفي الكلام خزف يدل عليه الظاهر yace wannan maganan kamar an dan gutsire wani abu ne amma zahiri yana bayyana shine yace ka annahu qala kamar Allah yace walahum shufa'a kama taz'umuna antum kenan yanzu nan mala'iku suka ji magana ubangiji su ma suke yi to shine sai mala yace anan akwai wanda suka dauki mala'iku masu ceton su suke botata musu anan duniya cikin musulmai yana ganin cewa ko kuma wanda ba musulmai ba in ya rike mala'ika yana kiran mala'ika yana bauta mala'ika a gobe kiyama mala'ika zai cece shi to in ya zamanto mala'ika in Allah ya magana su ma yake yi bai iya ɗaukan magana Allah subhanahu wata'ala ba duka ba kuma ga yana ganin girman Allah shi mala'iki kuma yana jin wani kwarjini na ubangiji subhanahu wata'ala to kai yanzu dan adam ta kaka zaka ce wai a gobe kiyama shi zai cece ka shine mana walahum shufa'a kama tazumuna kamar da kuke rayawa an tunku balhum abadatun muslimuna lillahi bari dai su mala'iku bayan Allah ne kuma musulmai ne sun miƙa wuya zuwa ga Allah yace abadan munqaduna hal abada masu miƙa wuya ne yanzu kai ka zo ka riki mala'ika kace a tunda mala'ika bawan Allah ne nagari la yasuna Allah ma amara ba sa saban Allah ba sa komai ni yanzu kawai imani na shine zan imani da mala'ika a gobe kiyama mala'ika ya kama ni ya cece ni ya kai ni gidan aljanna to malai ce basu da wannan dama duka dai hatta ƙarshen wannan babin da makaranta da farkon wannan babin kusan duk abin da suke nuna mana shi ne cewa a gobe kiyama kai babu mai imani ka san babu mai amfanar da kai sai aikinka aiki ne kawai yake aiki in ka ga wani dangantaka ta aiki to sai an samu lahiya ne kowa ya shiga aljanna ana cin aljanna ne in yaso za a rika tana wasu abubuwa har mata ta tana miji ko miji ya tana matar shi ko kuma 'ya'ya su tana babansu wannan an riga an tsira ne amma Allah kiyayen an je wancan gida kuma to da babu zancan kuma wani tana wani tunani to nan malam yana so ya nuna mana wannan babu da ya kulla akan cewa mutanen da suke ɗaukan mala'iku abin ceto abin bauta to su ma bayan Allah ne kaga can baya wanda ya mana bayani shine wanda ya rike wani mala'ika ko wanda ya rike wani annabi ko wanda ya rike wani aljani ko wanda ya rike wani icce su ma duka bayan Allah ne halitta Allah ne Allah halice su ba sa amfanar da kai komi قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نم لمبا بسما ليتي اي قالوا قال الله الحق الله يهدي gaskiya وذلك لانهم اذا سمعوا كلام الله صعقوا in suka ji magana Allah har sai sun yi wani ƙara irin wannan mutum ya yi ƙara kuma ya suma ya haji sauti sama ya ce sun ma'iza a faƙo sai na idan suka harhaɗo aka zo ya saluna sai su rika tambaya bai ƙoluna sai a ce ma za ƙara sai su ce ma za ƙala rabu kuma wai ubangiji mine ne ya ce bai ƙoluna sai sauran su ce ƙalar haƙ ƙalar haƙ Allah ya faɗi gaskiya ne fa huwa subhanahu alhaq shi Allah daman gaskiya ne wa qawlu alhaq kuma magana shi gaskiya ne wa da'watuhu kuma kira na Allah subhanahu wataala wahdahu hiya alhaq a kira Allah shi kadai shine gaskiya zaka faɗi ka ce ya Allah wata matsala ka shiga ka ce ya Allah wayyo Allah Allah ka agaza Allah ka taimaka wannan shine gaskiya amma kana kiran wani shine shirka da Allah wa huwa al-aliyul kabir mala yace ulul qadar Allah kadarin shi darajar shi da kuma matsayin shi a sama take wa uluwul sharfi da kuma girman matsayi wa uluwul qahari da kuma girma na iko tilas alqahar shine wanda yake abin da ya ga dama babu wanda ya sai ya ce ba yayi ba in yace ayi kuma in yace ba ayi babu wanda ya sai ya ce a za ayi kuma in yayi abin shi babu wanda zai ce wai dan me yasa da ma ayi kaza mana wanda duka ba mu Allah wa uluwul zat kuma Allah zatin shi a sama yake subhanahu wataala da ma'ana kenan shine wa huwa al-aliyul kabir falahul ulul kamil Allah subhanahu wataala shi yake da daukaka ta karshe cikakkiya min jami'ul wujudihi min jami'u wujudihi tare da ma'ana kenan gaba ɗayan abinda aka samu da su waye samu da su shine Allah dan haka Allah saman sa yake wal kabirul ladzi la akbar minhu Allah shi ne babban mai girman da babu kamar shi shi yasa ake cewa Allahu akbar Allahu akbar wala a'zama minhu tabaraka wa ta'ala kuma Allah babu wanda ya kai shi matsayi da kuma girma arada al-musannif mala yace malan anan abin da yaso rahimahullahu Allah ji gashi rama bi hazi tarjama da yace babu qawlu ta'ala hatta iza fuziya an qulubi shine mana tarjama yace bayanu halal malaika allazina hum aqwa wa a'zama man ubida min dunillahi su malaiku su ne za a gwada mana halinsu kahin ma ya gwada mana halinsu a cikin wanda aka bauta tama masu ƙarhi babu kamar mala'ika kuma akawa tunda shi mala'ika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani yana da mala'iku kai ka samu wani a ce ga fiffike kusan 70 ga abu kaza mala'ika jibril manzo Allah ya ce ya ganshi ya saddal ufuq gaba ɗaya ka daga kanka kawai shi kake gani kenan manya ne kuma ga ƙarhi to mafi yawan wasu abin da aka bauta tama ba su kai mala'iku girma ba zai ce wa azamu kuma ana neman daraja da girma ya ce man ubida min dunillahi ya ce fa'iza kana haza haluhun ma'allahi don ya zama to mala'ika ya kowa girma ya yi kowa matsayi ya yi kowa daraja cikin abin da ake bauta tama wanda ba Allah ba to ga shi nan in Allah ya yi magana ga yadda yake su ma yake yi in Allah ya yi magana sai ya shiga cikin wani yanayi shi mala'ika ya ce wa hazihi haibatuhum wannan shine kurjini ya ce wa khawfuhum da kuma tsoronsu minhu da suke ma Allah subhanahu wataala wa khashiyatuhum lahu kuma da yanda suke tsoron Allah mala'ika yana tsoron Allah mutkajin tsoro mala'ika yana sadda kai wajen magana ubangiji mala'ika yana jin kurjini ta magana ubangiji subhanahu wataala to kuma yanzu kai dan adam miye kai ka bautan mala'ika kaga kenan yanzu kai girman Allah ya rage a tare da kai duk wanda zai gama Allah da wani to wannan mutumin ana ji mushi tsoron rashin sanin Allah saboda inda ya san Allah ba zai gama shi ba da halitta shi Allah shi ya halitta kuma sai ka dauko halittar ka gama shi da shi kace shi ma Allah yana yi kuma ita ma halittar tana yi Allah sama nashi ne kasa nashi ne iska da muke shaka abincin da muke ruwan da muke sha to sai ka dauko wani kace abota ma Allah shi ma na abota mishi shi ko bai da komi bari ma dai abincin da yake ci da iskar da yake shaka in dan adam ne na Allah ne kuma ka gama shi da Allah idan kaga akwai zalunci anan ba karamin zalunci ba shi sa inna shirka la zulmun azim babu zaluncin da ya wuce yin shirka da Allah malaje fa kaifa yud'auna min dunillahi in dai malaiku haka suke wajen tsoron Allah da kuma kaskantar da kai to dan me za a bauta ta musu a kirka kiransu wanda ba Allah ba wa iza kanu ma'amahum alaihi min jalalatul qadr mala yace in ya zamanto malaika duk da girman su jalalatul qadri la yajuzu an yud'u min dunillahi bai halitta ba a kiraye su kuma bayan Allah yace fa ghayruhum mimman la yaqdiru ala shay'in to wanda ba su ba wanda bai iya komi yace min al amwati wanda suka mutu wani kaga kabari zai je ya ce shehuwa ne waliwa ne ka taimake mu ko kuma wannan kabari shi muke bauta ta ma iyazan billah wannan kabari shi ake zuba ma kudi dan neman albarka ko kuma a tashi ayi bulaguro ta musamman a je wajen kabari dan a samu lafiya ko da nemi arziki ko da nemi mulki ko da ayi kaza to ya zama to mala'ika wanda yana raye kuma kai baka san ba yau a ce ga wani mala'ika ya mutu rayuwa suke idan kaga su ne min babu aula inda an kira wani su ya kamata a kira to su ba kiransu wal asnami da gumakai yace aula Allah yud'a a kiraye mamacacce a kiraye gumki shi ya cancanta da a ce ba a ba a kiraye su ba tunda ba a kiraye mala'ika ba mala'ika a raye a raye yake babu wani kamari na mala'ika baka taba gare shi babu wani abu za a ce yau gashi mala'ika yayi wani saban Allah to amma shi ma ba a ce a kiraye shi ba ko abu da ta mishi yace wala yu'badu min dunillahi kuma su ba a kiransu ba a musu bauta kuma bayan Allah to yanzu da yawa daga cikin bayan Allah a kowanda mu yake rudar su sai a ce wani mutumin kirki wani bawan Allah ne wani waliyin Allah ne ka ce waliyin Allah ne ana ni da shi kenan ya kai matsayi wajen Allah subhanahu wataala wajen ibada da kusanta zuwa ga Allah wai wannan shine dalilin da za a bauta ta mishi to kenan yanzu nan abinda zamu lura shine in wannan shine hujja akan cewa a bauta ta mishi to mala'ika yana gaban shi tunda shi mala'ika bai taba sabo ba to shi ko dan adam anan diyan da ya kai wajen salaha wajen nagarta to wata rana sai ka same shi dan ya dan sa shi tuntube to kaga kenan inda za a ce dan kasancewa mutumin kirki dan kasancewa cewa ba tsaron Allah dan kasancewa kusa da Allah su ba da Allah suke ma hidima kuma kullun tare suke da shi subhanahu wataala a sama to amma an hana kiraye su an hana bauta ta musu to ina ga wannan adam wanda yake kasa ko balle ma a ce ya mutu ko kuma wani gumki ya zambi Allah kare mu to wannan duka abubuwa ne na shedan yake halakar da ɗiyan adam ƙalar musannifu sai malayaci wa fi hamil hujjati ala ibtali shirki wannan aya tana karantar da mu fa'ida da za mu hudu a ciki cewa shirka lalataccen abu ne bai dacewa bai kamata ba haramu ne ya ce hususan man ta'allaka ala salihin musamman wanda ya ratayu ga mutanen kirki a wane lokacin da ya mutu mun ga abubuwa na mamaki eh lalle tabbas mun tabbata kirki ne to shike ne sai a dingo abu ta mun shi a wannan ba gaskiya bane kasancewar shi mutumin kirki yana amfanar da shi ne shi karan kanshi ba zai amfanar da ƴaƴan shi ma balle wannan nesa ko kuma iyayen shi mala jawhiyal ayatul lati qila wannan aya ita ce wanda aka ce malamai suka ce innaha taqta'u uruqu shajarati shirki min alqalbi ita ce aya wanda aka ce akwai reshina na shirka da suke shiga zuciya to ita wannan ayar kamar wata wuka ce sai ta zo ta rika cire duk wata jijiya duk mutumin da shirka ya mushi kanta a cikin zuciya ya zama to kamar wata itaciya aka gina aka shibka to wannan aya ita ce wuka sai a cire jijiyoyin haka kenan sai sai itaciyar ta mutu wala sai yake cewa fiha isbatu sifatul qawli lillahi ta'ala wannan aya tana karantar da mu cewa akwai siffa ta Allah shine siffa ta magana Allah subhanahu wataala yana magana وأنه قال الله سبحانه وتعالى ياتي ويقول ينا تشوا في الصحيح أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه kenan wannan sai nuna maka cewa sabanin wasu mazhabobi na musulunci wanda suke na bid'a sai su ce wai Allah bai magana saboda in an ce Allah na magana kuma ɗiya adam suna suna magana kenan kama an ce ga abu iri ɗaya Allah ya magana ɗiya adam su yi magana sai su ce a Allah bai magana magana shi ma halitta ce shi ne wannan tunani da suke cewa ƙura'ani halitta ce ba magana Allah ba ce magana ce ta malaman bida'a ƙura'ani magana Allah ce ta haƙiƙa wanda ya sabko da ita zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam to wannan aya tana karantar da mu hakan tunda ya ce ma za kala rabbukum ya ce kala haqqa mi ubangijin ku ya ce ya faɗi gaskiya kenan Allah yana magana kuma kaga kenan in ba dan mama tunani na shaidani da kuma yi ma Allah subhanahu wa ta'ala dangana mushi wata siffa ta tawaya in ka ce Allah baya magana ai matsala ne yanzu ko da adam mutum a ce baya magana ai akwai dan tawaya a ce na magana shine kamala da kuma balle Allah subhanahu wa ta'ala shi shine cikakke duk wata siffa ta tawaya ba dangana ta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala malaji fi sahihi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i in Allah ya hukunta wani abu a sama kenan misali a ce gobe za a yi kaza za a yi ruwa ko za a yi iska kowa ne zai rayu kowa ne zai mutu sai aka hukumta a can sama Allah ya hadi darabatul mala'ikatu bi ajnahatiha sai mala'iku su buga fuffukensu mana kaman kaman suna nuna kenan mana kaskantar da kai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala yace khada'anan kaman sun kaskantar da kai khadi'in liqawlihi kenan sun kaskantar da kai ga maganar ubangiji subhanahu wataala yace ka annahu silsilatun ala safwan wannan abin da suke na sabke fuffuken su mala'iku kai ka ce wannan abin da karan da za a ji kaman a ja wata sarka busa wani falamin dutse shine safawan hajarun amlas yace yanfa'u yanfudu yanfuduhum zalika yana wannan shine yake sa su ya khalusuhum yanfuzuhum bimana ya khalusuhum shi wannan magana ta Allah subhanahu wataala take sa sakan hatta idza fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa huwa al-aliyyul kabir yana aya da muka karanta to nan da mala yace iza qada Allahu da manzo sallallahu alaihi yace iza qada Allahu al-amra fi samai to mala zai fassara wannan anan kasa sai yace ai iza takallama Allahu bil amr allazi sha'a kauni in Allah ya so abinda zai faru kenan yanzu yau da dare abubuwa na gobe ko abubuwa na sati Allah yana budget ana fadin abubuwan da za su faru to in Allah ya hadi yace wa zalika bi wahayihi ila jibril bihi sai Allah ya ma abin da zai faru amma jibril wahayi abu na farko yana shi malaika jibril shi kuma sai sauko wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam yace kama sarraha bihi fil hadith al-ati a gaba zamu karanta wani hadisi zai zo yace wa kama rawa abu daud wa ghayruhu min hadisi ibn mas'ud akwai ruwaya ta abi daud abu daud da kuma wani shi daga hadisin abdullah dan mas'ud tunda wannan hadisi da muke karantawa na abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ce za ta kallama Allah bil wahayi in Allah ya magana da wahayi sami ahalus samawat ɗan sama sai su ji za mu gan shadisun cikon shi za mu karanta shi a nan gaba to su waye a sama su ne mala'iku in su gaji sai su baje fuffukensu sai su ji wannan ƙara to shine sai wasu suma wasu ko magana ta musu ƙarfi in suka falka daga suma suka tashi sai su ce mi Allah ya ce sai a ce Allah ya hudu gaskiya to wannan abinda yake nuna mana cewa mala'iku bayan Allah ne mala'iku masu kaskantar da kai ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da manzo yace khada'anan liqaulihi to shine sai malai ce ai liqaulillahi ta'ala in Allah ya magana sai su kaskantar da kai wazalika anna Allah idza takallama bil wahyi yace dan haka in Allah ya magana da wahayi fa sami'a ahlus samawati kalam kalamahu in mutanen sama su ne mala'iku suka ji magana ubangiji subhanahu wata'ala ar'idu wa khafu wa fazi'u ar'idu sai su rika karkarwa wa khafu su ji tsoro wa fazi'u sai su ga cikin firgici kowa sai hankalin shi ya tashi me yasa yace haibatan saboda kwarjini wa khada'anan da kuma yanda sai kaskantar da kai zuwa ga ubangiji subhanahu liqaulihi tabaaraka wa ta'ala kaga nan akwai abin izina ga dan adam mu a matsayinmu da ɗan adam ba mu kai mala'iku girma ba ba mu kai su ƙarfi ba ba mu kai su ba biyayya ga ubangiji subhanahu wataala ba mu kai su ba daraja wajen Allah yanda Allah ya ce la ya sunan Allah ma'amara to amma idan Allah ya magana ka ji ka ga yanda suke mu kuma sai Allah ya magana mai keme mai kaman ba a ji ba Allah ya ce ayi gabas mutane duk su yamma Allah ya ce ayi kaza da wuya Allah ya ce ka ayi kaza kuma shi ake yi to kaga kenan wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala inda za a ce ɗan adam ɗiyan adam sun san Allah kamar yadda mala'iku suka san Allah maɗaukakin sarki to babu sabon Allah duk mutumin da ya san Allah iya sani to da wuya ka ganshi na sabon Allah maɗaukakin sarki akwai jahilci game da sanin Allah wajen sabon Allah akwai kuma rashin ilimi game da addini da kuma wannan umarni na Allah maɗaukakin sarki da kuma umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace ma annahum ibadun mukramun wai mala'iku duk wani abin da suke fa bayan Allah ne masu karamci kuma wannan Allah ne ya ambace su da wannan suna ibadun mukramun atahumullahu min alquwwati Allah ya ba su karhi wal azamati da girma manya ne yace kuma ma la ya'lamuhu illa huwa ta'ala girman da Allah ya ba su da irin matsayin da Allah ya ba su mu ba mu san su ba dan da waya mutum ya ga malaika anan ya sha da kyau manzo Allah sallallahu alaihi da ya ga malaika jibril a gari hira da matse shi duk irin rikicin da ya shiga ko kuma irin firgici da ya shiga sallallahu alaihi wasallam mala'ika ne ya gani sai matar shi Khadija ita ta kwantar mai da kai ta ba shi labari ya ka ganshi ya yake kaza ya kaza ta ce a wannan kamar irin na annabi Musa to yanzu ina a ce yau kaga mala'ika a ce ai kaga wani abu babba wani abu mai girma to shine sai mala ya ce ma la ya'lamuhu illa huwa ta'ala girman su da kuma matsayin su da yanda suke da fadi da girma to babu wanda ya san mala'ika sai Allah subhanahu wataala shi kadai ya san bayin shi wa ma zalika yace duk da haka ya tarihim hadal khawfu ya tarihim shine mana yana bujiro musu in Allah ya magana in suka ji magana ubangiji subhanahu wataala to wani bala'in tsoro yake zawa hadal khawfu wal ittirab al ittirab shine hasira karkarwa kenan wani abu ya zo sabo magana Allah suna girmama ubangiji subhanahu wataala yace fa ibadatuhum min dunillahi batilun malice kaji ba ka gani duk wanda zai bauta mala'iku wanda ba Allah ba to magana da ya bauta ce wanda take batil lalatacciya ba bauta ma mala'ika to in ba bauta mala'ika ba to a ɗiyan adam babu wanda ya cancanta bauta ta mushi saboda mala'iku sun hisu a wannan bangare in ana magana ne akan karamci da kuma girma da kuma bauta Allah da rashin saban Allah da rashin girman Allah madaukakin sarki malaka wai zakana hazal halu ma'ahum in wannan shine halin mala'iku tare da maganar Allah ko kuma tare da cewa ba a bautata musu yace fa butulanu ibadatu ghairihim bi tariqil aula alalata bautar wani wanda ba su ba to shi cancanta yanzu a matsayin kai na dan adam kai wani irin daraja ne zaka kai har ka ci abota maka ko kuma a rika maka bauta kana ji kana gani ka kyale kai ba malaika ba kai rabi rabi rabin malaika ba su malaiku ma ba abota ta musu kuma ba su kai ba kuma su suna nuna kaskanta zuwa ga Allah to yana kai dan adam shine malaci fa butulanu ibadatu ghairihim ala ibadatu ghairihim ala la tabautan wani wanda ba malaika ba yace bi tariqin aula wannan shi yahi to sai kalmal khada'anan bi fatahatayn kenan khada'anan shi me yake ne da shi ta fataha guda biyu malaci min al-khudu'i shine kaskantar da kai wa fi riwayat aw riwaya bi dammi awwalihi kenan khuda'ana kha'un da damma rufa yace wa sukunu thaniya kenan khud'an in an yi damma abu sakha'un sai a yi sukun abu sadat da wanda duka ruwaya ko kuma mu ce irin adabtu ko kuma kalma ta harshen larabci za a karanta ta da kaza za a karanta ta kaza amma duka dai ma'ana ɗaya ce bi ma'ana khadi'ina ma'ana shine suna kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan yana karantar da mu cewa Allah madaukakin sarki da yin magana ga yanda mala'iku suke sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace ka annahu silsilatun ala safawadin yanfudhuhum zalika to nan malam sai zai fassara wannan gaba yace bi fatahir ra'i wa sukunin nun wa dammil fa'i wa zal kenan yanfudhuhum kenan fa'un amata rufa zalu amata rufa yanfudhuhum yace bi ma'ana ai ka anna sautar rabb masmu'u silsilatun ala safawadin irin abin da za su ji sai su ji wani ƙara a cikin kunnensu kamar an ja sarka a bisa wani falamin dutse wa huwa alhajarul amulas shi wannan safawan shine falamin dutse dutse wanda yake ba mai gudaji ba sumbulbul ko guda ƙato kuma irin dutsen sululu yanfuzuhum zalika ay yakhlusu zalika alqawlu kenan wannan magana take tacewa a gare su wa yamdi fi qulubil malaika kuma sai tahi ita wannan magana a cikin zukatan malaiku hatta yufzi'u anhu hasi sun firgita kenan minu daga wannan magana wa inda abi daud wa ghayruhu ruwaya abi daud yace idza takallama allah bil wahyi in allah ya magana da wahayi sami'a ahlus samawati silsila yace kaljarsi silsila ala safa sai 'yan sama su ji wata magana kaman ka an ja dutse a bisa falamin dutse shi ma nan safa haka ya ce fayasre ku kawai sai su yi wani ƙara sai su suma fala ya zalu na kazalika ba sa gushewa a some hatta ya atihim jibril sai jibril ya zo akwai ku tashi ku tashi suke da sai su tashi to sai su ce mi allah ya ce sai ce musu allah ya ce kaza allah ya ce kaza kun gwada ku diba girma magana ubangiji subhanahu wataala sai ce hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa huwa al-aliyyul kabir kana ayat da makaranta sai ma ya ce ai hatta idza uzila anha al-khawfa wal khashya su wannan mala'iku sai an gusar musu da tsoro shine al-khawf da kuma gashiya kenan wannan suma da suka yi yanzu an tada su mala'ika jibril ya ce ku tashi tsoron ya gusa magana ta kare tunda tina riga an jita kuma su ma an tashi qalat al malaika sai malaiku sai su ce ba'dhum li ba'din wasun sai su ce ma wasun ma za qala rabbukum bi ubangijinku yace qalu sai su ce qala al haqq qala allah al haqq allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ya hadi alimu sai suka san cewa annan laha la ya ƙoro illal haka Allah subhanahu wata'ala baya haɗin magana sai ta gaskiya wa huwa subhanahu al-haqqa Allah shi gaskiya ne wa qawlu al ko magana shi gaskiya ce wa huwa al-aliyul kabir allazi la a'zama minhu Allah shine madaukaki mai karamci sai ma yace allazi wanda la a'zama wanda babu wanda yake girma minu da gare shi wala akbara minhu kuma babu wanda yake gare shi girma tabaraka wa ta'ala albarkatun shi sun yawaita kuma Allah ya ɗaukaka to wannan wai duka idan an ji magana ubangiji ne subhanahu wataala mala'iku ga yanda suke shiga wai wannan malam izina ne yake mana in mala'iku suna irin wannan to kaga kenan bayan Allah ne bai kamata a bauta musu ba wannan shine babban sakon da malam yake tun dazu da abin da muke karanta wannan malam yana so ya ce mana ne mala'iku bayan Allah ne masu kaskantar da kai zuwa ga ubangiji subhanahu wataala masu bin umurnin su ba bauta ta musu ake ba ba bauta ta mala'ika to sai ka sa a kanka in ba a bauta ta mala'ika ba duk da girman shi to ina ga wani fa yasma'uha musariqus sama ci gaban da hadisin in Allah ya magana to akwai wasu shaidanai daga cikin shaidanu na aljannai wanda ake cewa musariqus sama kenan masu satan magana yace wa musariqus sama hakaza yace ba'dahu fawqa ba'din shashan shashi aljannu ne sai su rika ma junansu kamar dokin wuya wanda ya hau wannan wanda ya hau wannan sai su hau sama in su can sama sai su rika saurara wai mi Allah zai ce mi za a yi gobe wane umarni za a bada wane hani ne za a yi ya ce wasafahu sufiyan bi kaffihi kenan sufiyan mai ruwayar sai yake so ya ba mu misalin mala'ikun yaya ne suke da hannun shi shine kaf ya ce fa harrafaha wa baddada baina asabi'ahu ya musu haka kaman yana haka suke wannan ya hawo wannan wannan ya hawo wannan haka sai su ta hawan juna fa baddadahu bimana farraqa wa ba'ada shi kuma fa harrafaha kama a tahrif shine kaman mail ya karkata hannun shi kuma wa baddada baina asabi'ahu kuma ya raba su kenan ai haka kenan sun hau juna kuma sai su ƙara kaman ana ƙara hawa kenan ana ƙara hawa haka suke ta hawa sama wanda kamar lokacin da yake darasin ne yana faɗin maganar manzo Allah sallallahu alaihi yake so ya nuna mana cewa yaya ne suke hawa juna su waɗannan shaidanai masu su samu maganganu su kama bokaye a ƙasa fa yasma'ul kalama shi wannan musarqus sama kawai wani lokaci sai ya ji magana amma ba kowane lokaci ba fa yaqiluha ila man tahtahu tunda daya hau daya basu durowa sai na ƙasa na sama shi sai ya gaya mishi shi ma sai ya gaya ma na ƙasa shi ma ya gaya ma na ƙasa haka za a yi ta zawa ilaman ta hatahu sun mai yulƙi al'akara ilaman ta hatahu haka kowa na ƙasar shi malice hata iza hatta yulƙi ha ala lisanin sahiri a kahin ana ta yi ana ta yi har sai an zo na ƙarshe na ƙasa shi kuma ga boka ya daman ga 'yan duba kawai sai a ja ba shi labari ana zuwa sai boka ya ce ayi gobe akwai wani musiba dole sai an yi kaza sai an yi kaza kuma gobin tana yi kawai sai aga musiba ta faru ko kuma boka wani boka ko wani mai bugon kasa in ya buga ya buga sai ce bana akwai alheri za a yi ruwa kaza za a yi abinci waye za a yi menene kuma sai abin ya zo ya faru ashe ya ji irin wannan magana ce ta sama idan ya ji maganan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa barin magana haka sai mu juya baya hadisin yace farubba ma adraka shihabu qabla an yulqiha adrakahu shihabu qabla yulqiha wannan malaiku wannan aljanna da suka hau sama to akwai wannan kibiya ta sama wani lokaci sai Allah ya aiko tarmamuwa shine wanda kuke da daren nan tarmamuwa da ake jiwa sai Allah ya aiko shihab in ta buge su kenan sai su hadi wannan a wannan ranan ko shi bokan bai san abin da zai ko babu wanda ya ji kenan wata rana ne Allah subhanahu wataala ke bar musu kuma dan wata hikima yace wa rubbama alqaha qawla yudrikahu wani lokaci sai wannan mashi na tarmamuwa ya samu wannan shedani wanda ya dauko magana qawla yudrikuhu ka hanya zo wajen bokan ya bashi labari kenan magana ta yanki wani lokaci kuma sai zo ya bashi labari fa yakdhibu ma'aha mi'ata kaziba shi kuma boka ya samu abin da yake so wai magana ɗaya ce za ka mishi amma shi sai ya yi ɗari yanzu misali in aka ce mishi a gobe za a yi kaza to shi boka da barazana da kuma son neman kuɗi da abubuwa na na abubuwa sai ya daga ƙarawa za a yi kaza ma da kaza ma da kaza ma sai ya yi ɗari gomiya tara tara ƙarya ne ɗaya ne gaskiya amma kuma sai ga mutane sun yi imani da shi sai a ce ai bokawa da ci yake ai malam bokan nan ko wannan mai bugun ƙasa da ya buga mu ne he na ga daidai he na ga warai haske to duka wannan cikin shaidanci ne na shaidanai suke hada gwiwa da malaman tsubbu ko kuma bokaye da abatar da ɗiyan adam a hudda su daga tauhidin Allah sarki su daga tauhidi zuwa shirka da Allah Allah ya kare fa yuqalu sai a ce alaysa qad qala lana al-yawma kaza wa kaza wa kaza sai su ce musu mutane kenan in shaidani ko kuma shi boka ya zo ce kaza sai ya zo wai jiya bokan nan ai ga abin da ya ce a ce eh kuma abin ya faru haka nan ne to shi kenan sai a imani da shi to nan babban abu kayan mu wuce wanda lokaci yayi ba wai duk maganar dan wani boka an ce ma yana ci ba dalili bane a ce ka je wajen shi ko wani malam boka ko wani buga kasa da akwai mutane da yawa sai su rudu su ce a ci yake wallahi maganar da ya hodi ayi sosai ma kamar yanka wuka yake ya yi gaskiya ya haɗu gaskiya to irin wannan maganganu ba gaskiya ba ne kenan tana yawa ya haɗu magana ta faru to duk da haka ba ce ka yi imani da shi ba yana aikata aiki ne na sihiri aikin sihiri kuma aiki ne na haramu duk mutumin da yoyon mai boka ba a karɓa mashi sallah ta kwana arba'in aikin banza wahala ce ki kwana arba'in ka ji ba gani azaba ba kaɗan bace a cikin kwana arba'in kin nan ka mutu kenan ka mutu a matsayin mara sallah kuma haka imaninka da alkur'ani ya warware faqad kafara bima unzila ala man ata arrafan aw kahinan inji manzo Allah an kaje dan boka ko mai diba faqad kafara bima unzila ala muhammadin kama ka kafata da alkur'ani kaga kenan koda yana yi to ka kare imanin kada ka sake ka je wajen shi Allah ya kare mu Allah ya kare mu da imani ne kamata mu dakata insha Allah sati sai mu dasa da fata mun da muka da Allah tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah